gwaninta nan gaba ana yi wa ƙur'ani ado da zinari to alamun jayin kiyama ne wa zukri fatil masajida idan ka ga masallaci ana ƙawata su masallaci nan ka ga rubutu nan ka ga rubutu nan an zayyana ba adan masallaci ba wai adan jiki ba a ibada ne adan sa ai in ana yin ibada a masallaci shine adan sa to yanzu ba ibadan za a yi ba sai adan ka masallacin nan na wane kaga yanda aka kera shi kangarau yi yanzu sai kera masallacin ana raya masallacin da ado ba da ibada ba sai alfahari na wane ya fi na wane kyau masallacin wane ya fi na wane kyau tamun ba da ibada ba an kaga alamun haka alamun dayin kiyama ne waɗu latil manabiru za ka ga mumbari ya yi tsawo za a dinga mumbari masu tsawo in liman zai hau mumbari ba za a yi gajere ba wani ma mumbarin hawa bakwai wani ma hawa takwas malamin da ya fi so a gan shi ko alfahari hasumiyar masallaci a daga ta nesa a nesa dai ake masallacin wani a lokacin da kai mumbari ana mata tsawo don malamin ya hau sama kowa ya gan shi alamun ta yi kiyama ne wa fasadatul qulub lokacin da kaga an ɓata zukata ya ɓaci zuciya ba ta tunanin alkhairi ta yi shari a ji a ɗaurawa ne abu kaɗan a ji a za a yi a kurkuku mana abu kaɗan a matsa masa mana ai ya sai da gonan sai biya ba mai ba da shawara ta alkhairi ko ɗaya sai na shar yar wance ta yi sawari a taimaka masa mana a ba shi ya ga dama ba ya sai da gonansa mana sai an faɗi maganar da dai ba na alkhairi ba ne in dai kaga zuciya ta ɓaci to alamun tayin kiyama ne kuna lissafi kuwa wacce ka zala ƙayyinata za a riƙi ganga kowa da ganga kamar irin wayoyin nan ƙiririn ƙiririn ƙiririn ƙiririn malami ma makaɗi mamu ma makaɗi ladani ma mai kiɗa kana kiran sallah ana ƙiririn ƙiririn a masallacin ma in ta ɗauro kiɗan za a yi yi mana inda wannan zamanin ne ta riki ganga kowa kiɗa ta gaji alamun tayin kiyama ne wasu hilatul mazahib za a halatta garaya a ce babu laifi yi ma daban ne wancan bayan an zama makaɗan kuma kowa zai halatta garaya da ya kuna gani dai ko daga mandiri abin ya tahi an koma yaban masu kuɗi to irin wannan kaga kuma an bar layi daban aiko to ka gani da haka kuma za a gani wai mutumin da zai yi yaban ma da jita ba a ce za a yaba annabi da jita ni jama'a da me aka san jita ne dan waka ba irin wannan ba amma mandirin ya kyale ma mandir amma yanzu yaban annabi ma ya koma da jita ake yi eh abin ya baci ai to a ke ai kai wajirbatul kumuru za ku ga ana shan giya ana yin giya an bude abu kaga kun ba yana ta yi sama ka gani a hankali a hankali in maliki na amini ne gayi nan dai to duk kamfanin da ake giya a nan ake wasu kayan shaye-shayen ma to yaya ka gani zama da madaukin kama me yake jawa yake zafaran kai za a halatta shan giya mutum kaga ya sha abin da kurin shi kansa yana ta gyatsa ba tsayawa wani man kai aka ce wallahi da na ya da na ya sai na ji kaina yana wani gyau-gyau a su ba dole ya gyau ba na halitta shan biyu wa udilatil hududu za a dinga wato wato sukan haddi za a na sukan haddi idan mutum ya kai mutum a kai sai a ci ai barna ne ai bara kuna ji ana fada yi mana ya zai mutum ya kai mutum a kai wannan kuma ai haka ne farawo ya za ta yanke hannu sai ka jance dan me yasa za a yanke hannu wannan abin ma bai dace ba Allah ne ya faɗa amma ana sukan haddodin ubangiji alamun ta yin kiyama ne wana qaratin wana qasatil shuhudu ana tauye shedu sheda in zai ba da heda to sai a tauye shedu ba zai faɗi gaskiya ba sai ƙarya in mai kuɗi ne kaga ana ta ruruman sai an ba da hedansa idan talaka ne nemi hedan ma ya rasa dan aikin ya zama mutum ake yi wa ba Allah ba wa nuquri til mawasiki za ku ga ana warware alƙaura mutum ne ce zai muku kaza zai muku kaza zai muku kaza ran da kuma dama ta ga hannunsa kuma ku zama kaman dabbobi baya ma son ganin ku an yi alkawari a saba rana kaza za a je kaza tun lokacin da goza ana saba alkawara alamun tayin kiyama ne Allah ya faɗa wa auhu bi ahadin wa aufu bil ahad innal ahada innal ahada kana mas'ula to gani in dai kun ga ana warware al'awara alamun tayin kiyama ne wa sharakatil mar'atu zawjuha fi tijarati mace da namiji gaba ɗaya za a ga suna kasuwanci to alamun tayin kiyama ne matar ɗayar kasuwa shi ma mijin ɗan kasuwa yi mana sai da matarka ku haɗu a jirgi ina zuwa zan je dubai mana eh matarka ta hau jirgi ta je dubai shi ma mijin ya hau jirgi ya je ita matar ƴar kasuwa yi mijin ɗan kasuwa ba mai zama ka ji fa idan matarka ta je kuma sai ka riƙi hotel in suna so su haɗu da wani dama yake na a can ne dan yayi za ki je wancan ranka za a yi jirgin mu ɗaya ana ganin ta ta yi ta lullubi a jirgi wance ba da ina ki daga Nigeria ni ma Nigeria ne ai wace wace za ki sauka ne dan gaskiya irin wannan harka ta ki ta kasuwanci ai a kaza ne to mu mu san nan ba mana ka ga nan ga na ga in kin sauka Dubai din ki kira ne da Allah dan ni ma irin wannan business din nake yi kenan mataka da mijinta a gida da kawanta a wajen kasuwanci yi mana shi gare a ji a zauna kwana uku hudu da matarka da wadda take otal daya daki daya tare ma za su yi ga kai ka ce ba matarsa ba ce idan an yi taji an zo kano kuma a jirgi sai a rabu yi mana nan gaba sai dai waya kyar ranka dai wannan kayan nan da na faɗa an yi kiliyarin ne baka sani ba ai kiliyarin ɗinta aka yi idan aka yi kiliyarin kai baka sani ba to ƙarshen zamani in dai ka ga miji yana kasuwa mata ma suna zuwa dubai ƙasar waje maza da mijin da mata da 'yan kasuwa alamun tayin kiyama ne wara kiban nisa'ul barazin duk wannan maganar annabi ne ya faɗa mata mata za su hau doki ɗan barazil ka ga mace amma san da ita kadai tana taƙama tana jan mota ta fito ta tsaya tana kaɗa mukulli kullum babu tana kallon kowa ɗaya ɗaya iya mana idan an samu ta hoto take kuwa tana wa 'yan sanda turanci ana kallon ta alamun ta yi kiyama ne iya mana mace za a ganta a jif tana ja ba ta kallon kowa ta sa gilas ba ta kallon kowa da kunya mace ta hau zaɓaɓɓen motan da ba irin ta to alamun ta yi kiyama ne tunda mu ba dokin sai motoci duk da kaga irin wannan a gosulo kaga mata sun sha kwalliya da manyan motoci dole ne mace ne ta hau mota mai tsada ai za a kalla mota garin motan kuma har a kalle ta kai mijin kuma kana jin daɗi to dama ai mace dama dabba aka ce kuma an ba ta mota ta je nan ta je nan tana mu'amala da mazaje ka ganta dai mace dai annabi ya ce ka ganta akan zababban abin hawa to alamun tayin kiyama wata shabahatin nisa birrijal duk lokacin da kaga mata suna kamanceceniya da mazaje karka tambaye ko alamun tayin kiyama ne mace kaga ta sa jeans ko kuma ta sa bible sannan kuma kaga ta sa me wannan sutura naku da ake dorawa kai John Fly rigan da zaka sa ita zaka sa rigan da namiji zai sa da namiji da mace ba bambanci mace da wando to alamun tayin kiyama ne yi mana wandan kuma na fa'ar nawa yi mana ai akwai irin su Pakistan din da ma gwara gwara na musulmi kamar mace za ta sa jeans ga duwawan mace a waje tana tafiya ga cinyoyin ta biyu yana hadewa ga gabanta nan iya shatan gabanta wandan ya zana kuma ta sa dan karamin dagaggen riga an ta haka ma ga daga cibiyanta zuwa ƙasa kana gani a waje an sa jaka in an yi haka za a rataye jaka ga hammatan kai ko dama maganar dan kwali ma bai taso ba in ma kafira ce ta gaske sai ta sai gayin doki ta dora ma ba wannan bane dai in ba ma ba wannan bane za ka ga an an an mata shampo gayin a waje Allah ya tsine mata albarka kuma a ce wai ita ce matarka duk lokacin da kaga mace ta yi kama da namiji to karka tambaye kowa alamun tashin kiyama ne wari jalibin nisa maza suna kama da mata maza idan kaga suna kwaikwayon mata alamun tashin kiyama ne ga sanan yan daudu kala kala ne ko ba ku ganin su wata rana guda biyu sun zo garin nan aiko ni mun ɗauka mu maza ne ƴan uwan na ce bawan Allah waye sunanka ta ce amina na ce to cewa kai kuma waye sunanka ta ce ya ce min aisha an sace musu kaya ni ban sani wance ku zo a muku addu'a ta ce ni ya su ma shiga masa cikin maza dan uba ni ya su ma shiga cikin maza wai ka ji namiji ne wa dan uwan mu faga ni la hawla wala quwwata illa billah kafa riga masallacin nan suka yi wallahi kafa riga suka da Amina da Aisha kaji wai ta yasu kai namiji ga ka dan uwanmu muna ganin ka ce kai yasu to duk lokacin da kaga maza suna kamanceceniya da mata alamun ta yi kiyama ne wai hulau bi gairi lahi za ku ga kuma ana rantsuwa ba da Allah ba ai yanzu ana rantsuwa ko ko ga ana rantsuwa da kwasuri ko da wani abu wanda mutum ne yayi amma ba da Allah yake rantsuwa ba in je ka gana ana rantsuwa ba da Allah ba da wannan Allah to alamun tayin kiyama ne ku kula da wannan wa ya shahadu rajuli min gare an yayi ta shahada mutum zai ba da shaidan abin da idansa bai gani ba alamun tayin kiyama ne yanzu sai ku rigima ka kira mutum sai ce lauya ne yaya guga ga yadda muka yi ga yadda muka yi ga yadda muka yi shi mai shari'a in ka je kai da kai aka yi rigima a kotun sai a kore ka ce ba a shari'a da turanci ake yi dole sai ka dau lauya hi lauyan nan bai ga yadda aka yi ba amma kai da ka ga yadda aka yin sai a ce ba da kai ba da wanda bai gani ba za a yi to alamun tayin kiyama ne yanzu a ce a nan an yi rigima da wani da wani an da ku in kun je sai a ce ba da ku za a yi shari'an ba wanda bai ga abin ba ka ɗauke yi ya yi maka shi ma wancan wanda bai gani ba a yi mutum yana ba da heda da abin da idonsa bai gani ba to alamun tayin kiyama ne kudu ku kula da wannan sannan kuma wa kanati zakatu mugriman in je ka ga zakka ya zama biyan bashi alamun tayin kiyama ne wannan mai kudin ya tayi sai ba wannan alajin shi ma ya tayi ya fita yi sai ba wannan alajin yanzu sabon salo ma ake yi wannan mai kudin ya tafi a ce ma kira min dan gidan alajuwa ne wanda ubansa muluniya ne wai sai a kira wa dan wancan wai dabara aiki eh in an kira wadan sai a ce to ga miliyan 30 shi man ya tayi sai ba dan wancan ai ba junan su suka ba ba Allah zaka yi wayo dan ga gane haka alamin tayin kiyama ne idan mutum dan kasuwa yana bin wato kwastomominsa bashi yau da gobe kafin zuwa wannan ya ci riba da kai kana banka kudin ba zai fito ba kenan sai ka kira ya ofis ɗinka ya zo ku zauna wani nawa nake binka ne miliyan ɗaya to ga zakan miliyan ɗaya na baka ka ji ko eh kuma sannan sai ya bayi zakan fa akan tebur da kan yake ba a yadda ya ɗauka a hannunsa ba na baka zakan miliyan ɗaya to alhaji wani Allah ya saka ka yi godiya na gode to nawa nake banka bayin miliyan ɗaya to na biya bayin na biya ma bayin dan ka samu sauki ko na mai rihi kenan wai ne da zakar da zakar za ka ga bayin naka in dai ka gane haka alamun tayin kiyama ne zakka zai zama biyan bashi iman to ka ji dalili idan an dunguma an je gun wani alhaji wani muna so a gina mana masallaci ne saboda mun ga kana da dama ya ce to ba kuma za a gina sai ware kudin zakka ya gina masallacin dan a ce ya kyauta to Allah bai yadda ba imam mali ya ce duk wanda ya gina masallaci da kudin zaka bata fita ba ku duwa madawwana ko kuma a ce alhaji wane unguwanmu ne wallahi babu burtsatse muke so a toma na rijiya sai ware kudin zakan ya fita rijiya to annabi ya ce imam mali ya ce bata fita ba ko za a gina islamiyya a gari sai a ce a ji a same shi alhaji wane wallahi islamiyya za mu gina shine muka rasa yadda za a yi muka zo gunka sai ya ce to nawa zai ci kaza ne sai ware kudin zaka ya gina ba ta fita ba sai Allah ya ce ka ba wa'annan da yake cewa innama sadaqatu إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله.
وإن متعني الله يفتح إذا بأسوك بيوبا to zaka ba ta fita ba wal amanatu mugniman yayin da amana zai zama ganima yau ku kira wani ku taro ku tura shi ya zama wakilin ku ya je fitar ya wakilce ku ko ya je fadar can shugaban ƙasa ya zama wakilin ku abin da ya sa kuka aika shi can idan ka san ku ya zo ya karɓo ya kawo muku wane kai ne wakilin mutanen guri kaza sun yadda da kai an baka ƙur'ani ka rantse in dai haƙƙinsa ka karɓo ko a local government ko a state government ko a federal government za ka ba su wannan haƙƙin ka karɓo kuma sun lab sai ka sa aljihunka amana ta zama ganima wani shi ne magana in kawon sula ne shine wakilinku na local government duk abin da za a iya karɓo ya kawo muku in ya karɓa ya sa aljihu idan ɗan majalisa ne amana na tiket duk abin da za a yi wakilin ku ne a can to in ya karɓo abin ya kawo muku kuma zai sa aljihu idan sanata ne aminin ku ne wakilin ku ne na fadar shugaban ƙasa ya karɓo ya kawo muku shi in gwamna ne wakili ne ƙasa daka to yi ne annabi ya ce in dai kaga amana a ce an danka maka na al'umma kamar da yi ganima kure ka ɗauka ka cinye mutum kuka ana yin haka to alamun tayin kiyama ne duk lokacin da kuka ga amana ya zama ganima ku rike wa da'ar rajul imra'a za ka ga mutum yana yi wa mutum biyayya wa aka ummuhu wa aka za abahu duk wani abu guda ɗaya ne mutum yana yi wa wani biyayya yana ƙin yi wa uwarsa da ubansa alamun tayin kiyama ne ina wane yana gidan oga mana wanda yana gidan oga uban zai za a kira ya zo a ce wani zo mana gonan nan namu ne baka je kai baba da Allah karka dame ni abin da gayi nan wani yana jira na ga oga yana jira na ya zan yi ya sa na wanke motoci ko bayan lamma an ce ga bayan fulawa zan yi Allah sarki sannu duk lokacin da kuka mutum ya ga wani mai kuɗin ɗan siyasa ne ɗan wane ne basarake ne ƙaryen zamani dai za a ji a yi wa mutumin da ba dangin uwa ba ba na uba ba biyayya a ƙiwa uwa a ƙiwa uba idan uba ya sa aiki wancan ya sa aiki na wancan za a je ba za a je na uban ba idan uwa ta ce wane duk Allah zo mana a babar ɗan nan naka ka kai ne gari ka za su iya ce ai matan oga zan kai asibiti ka ji ba ɗanka na jikinka yana da mota za a jayi za a ba a kira ka ce wane eh da Allah babanka ne baya jin ya ce wai za a kai gari kaza zai hau ka ce a ni ba an aike ni ba oga ya aike ni zan je gari kaza ko ga ya baba na ya hau babar to haka za a dinga yi ga uban da ya aike ka ba zai aike ka ba wanda ba yi ba zai aike ka ga uwarka tana da bukatar sa hakura to in kaga ba yi wa uwa biyayya ba yi wa uba biyayya an je wani fitsararre wanda ba yi da asali dan ya samu wani mulki ko abin duniya ana masa biyayya to alamun jahin kiyama ne wasaratul imaratu mawarisun idan kaga mulki ya zama gado eh mulki zai zama gado in dai kaga mulki ya zama gado to yake na alamun tayin kiyama ne in kana kai in kaga ba makawa zaka sauka sai dai ka dasa wani ba zaka ce da jama'a ni jama'a ku kuka yi ni nan koma ne ta azzabar layi na tuba ku duba ko wanda zai kwatanta ku sa ba wannan a mulki ya zama gado in ba ka kai ɗanka in ba ɗanka ɗan uwanka in ba ɗan uwanka ɗan yayanka da wannan mulkin ka rasa yi gwara ka mutu to alamun tayin kiyama duk lokacin da kuka ga mulki ya zama gado to alamun tayin kiyama ne ku kula wannan sosai to yanzu ga dai abin da yake ko in mutum ya hau kai baya so ya bai ya kira wannan ran kaɗai ni za ka ɗaura a'a ni za ka ɗaura a'a sai ɗana mulkin wannan na zamanin ne ko na dan nema a'a kuma jama'a ake mulka kai dai in an ce shekarunka ya kare sai ka ce a gyara kwastoyin sai ka yi gaba a'a kalmarin yake idan kai gaban kuma sai ka yi gaba idan ya zama ba makawa sai ka ce to ga wanda zan ɗaura ka yi son zuciya wani ɗanka wanda ka yi abin da ba a taɓa irinsa ba na munafurci wanda ko hawa kai ba zai ɗaure ka ba za ka ɗaura shi ma ya hau to za ka zai daura annabi ya ce ƙaryen zamani mulki zai zama gado dilan daga mulki ya zama gado to alamun tayin kiyama ne to jama'a ɗaya da rabi yayi in muka yi sallah kuma sai mu ƙarasa tayin kiyama ne dan dillata da wannan da ka gani mutanen da dan ne suka yi ne yanzu ba abin da suka yi in man da dan taya musu da suka yi da aiki to in dai kaga farkon al'umma tana zagin ƙaryanta to alamun tayin kiyama ne wa karima da julu za ga ana girmama mutum ita gawo sharri saboda tsoron sharrinsa eh in ka gana na ranka dai wai ba dan komai ake girmama yi ba saboda sharrinsa ake girmama yi ba dan alkhairinsa ba in kaga ana girmama mutum domin sharransa saboda tsoron karya maka sharri yake girmama yi to alamun tayin kiyama ne wa kusuratu shura da yan sanda da sojoji da mu ba za su yi yawa masu kayan damara an kaga sun yawa a duniya alamun tayin kiyama ne in dai masu damara suka yi yawa to alamun tayin kiyama ne wa sa'idatul juhalul manabir zaka ga jahilai suna hawa munbari suna ba duk lokacin da kaga jahili yana hawa mumbari to alamun tayin kiyama ne wala bisar rijalu tijal mazaje za ga suna tanya tijal wani irin hula ne kambi to alamun tayin kiyama ne wa ruyiqatu turqat idan kaga hanya yayi kunci wannan mai ginin yazo ya ci hanya wannan ma mai ginin ya ci hanya in gona ne wannan ya matse hanya hanya dai in kaga yayi kunci kaman za a haɗe kowa yana cin hanya to alamun tayin kiyama ne in dai hanya baya fadi in a maraya ne a gida mai wannan gidan yazo kusa da hanya wannan yazo kusa da hanya in a gona ne mai wannan yazo kusa da hanya ya nome hanya hanya ta zama kankanuwa in je ga hanya yana matsuwa to alamun tayin kiyama ne yazo kaji alamun tayin kiyama ne alamun matsi hanya washu yi da labina'a mun faɗa wasu ganar rijali bin rijali idan ka ga namiji yana biyan bukatansa namiji kaga ana yawaita luwaɗi alamun tayin kiyama ne wani zawo bin nisa'i mace tana biyan bukatan da mace yar uwarta tana maɗugo mata suna maɗugo alamun tayin kiyama ne wa kasratul kudaba ul manabirikum masu hudu ba za su yawa a mumbari wannan yawo yayi sallan juma'a ya sauka wani ma zai tara mutane ya hau yayi lacca wannan ma wani garin za ga an hau lacca ko ina ana kafa mumbari to alamun tayin kiyama ne warakana ulama'ukum ila wullatukum sarakuna za su karkata ga shugabanninku wawa warakana ulama'ukum duk lokacin da kaga malamai sun karkata izuwa ga sarakuna alamun tayin kiyama ne malami sai ya je gun chairman malami sai gwamna ya dauke shi aiki malami a lokal gwamnati sai an san yi duk malami sai dai kaga yana mu'amala da shugabanni hankalinsu ya raja akan shugabanninku malamanku in dai hankalinku ya raja akan shugabanni to alamun tayin kiyama ne saboda a lokacin ba za su iya gaya shugabannin gaskiya ba malami ya ce a gaya wa na ɗauke na aikin gwamnati wani malamin ya ce a sa na kaza to ina gaya muku fa a hallu lahum haramu a lokacin malamai za su halamta haral haram za su ce halal malamai za su fara faɗin haka suna wa'azi suna halatta haram alamun tayin kiyama ne wa harimu alayhim alhalala kuma suna haramta musu halal dan malami zai ma wa'azi karka kusanci matarka amma ka je gun karuwa to ka gani ai ya ai ya haramta maka halal kuma ya halatta maka haram ko kyauta ya ce karka yi wa ƴan uwanka amma yi wa ƴan iska haka za a yi ta yi to ka ji wa aftawuhum bima yaytahuna malamai in kaga suna baiwa sarakuna fatawa da abin da sarakunan suke marmari to alamun tayin kiyama ne ai malamai da yawa sun yi nan kasan mako sun fito gidan rediyo suna cewa kar a damu bol wasa jiki ne yaƙi ne tsakanin za a buga bol tsakanin musulmi da kafirai saboda haka malamai ku dage da addu'a yaƙi ne idan an ci mu muke da nasara to ka gani malam ya ba da fatawa da abin da suke marmari yawwa wa ta'lamu ulama'ukum ilma malaman ku suna kokarin sanin ilimi amma li yajlibu bihi da narirakum wa da narirakum mutum za ga ya dage da zuwa neman ilimi amma dan kuɗi kurin yake ilimin yaman mutum kaga an ce an je yamai da an je madina an je misra an ka tambaye ya ce me ya ce a so nake na rike takardar nan ai daga na samu takarda an sani yana yin karatun dan kuɗi kuɗin iman ko mata ne ka gari didi didi ana ta karatu don samun kuɗi wane wane takardar ya kusan fitowa an kusa jarraba sai ka ga mace balaga tana tsalle wai tana ruwa wai ta ci jarraba karatun na kuɗi ne in namiji ne ma haka za ga an ce ana sanin nahu ana sanin balaga ana sanin duk abin da za a sani don kuɗi ne idan ya yi karatun ya fahimci ilimin amma ka ce ya fada takarda to yi ilimin duk asara yake gani tun da bai ci ba shi bukatansa in ma karatun bai yi kyau ba da ya samu digirinsa ta yi kyau to malaman ku za su dinga fahimtar ilimi amma dan kuɗi da dinari wata kazat kuma alqur'ani tijaratan za a riki qur'ani kasuwanci za a dinga kasuwanci da ƙur'ani in je ka ga ana kasuwanci da ƙur'ani alamun tayin kiyama ne goma lamarana ya zo nan garin za a ce malawa ne yana da haddan ƙur'ani tahajjadi zai yi shi zai je wa alajiwa da tahajjadi a masallacinsa a wannan gwani ne na karatu da ƙur'anin ake yawo ana bin masu kuɗi wani gun kuma a je kira'a a je a gasan kira'a a ce wani yi ya ci a ruwa na ta taya yi murna amma ba aiki ne da ƙur'anin ba alamun tayin kiyama ne wada ya atum haƙun layi suna walakanta haƙin Allah bi an walim a dukiyarsu ba abin da zaka daidai ka gani alamun tayin kiyama ne wa tarat amwalukum inda shirarukum dukiyan kun kun ga yana gurin ashirare alamun tayin kiyama ne shegu wanda ba su da uba ba su da asali su ne da dukiya wani yana da miliyan ɗari miliyan ɗari biyu in ka duba mutum ma wani ɗan bawa ma wani ma shege ne shi mutumin kirkin ba yi da komai a shiraren mutane suna fasuce suna zira suna keta haddin mutane su ne da dukiya to alamun tayin kiyama ne wa kadatum arhamakum za a yanke muku zumunta ba sadar da zumunci mutum ne yayi gidansa ya kulle in zai gaida babansa ko iyarsa waya zai dauka barka da su ba iya lafiya shikenan ya je ya gaida ita ya dawo an yanke zumunci ‘yan uwansa idan sun zo gidansa da mai gadi ba za su yi gaba sai a ce ai ba ku yanka ba ba ku takarda ba ai sai ku bala'i wanka ne ko yayanka in ya zo gidan sai a ce to ai ba ka bada ba ka faɗi ran da za ka zo ba ba ka notice na ganin mai gida ba shi eh ba ruwansa da danginsa sai matarsa sai kanin matarsa an yanke zumunta dan uwan babansa ba ruwansa ina ruwana haƙina yana wuyansa ne babansa ba ruwana ina ruwana da shi kanin yayansa ba ruwanka da hirabaninka ba ruwanka da yi daga matarsa sai kanin matarsa shi kenan gaba ɗaya yake ma'amala da kowa ko ba a yi sa ganyi ba baka san ma inda yake ba to za a yanke zumunta alamun ta yi kiyama kun gani sannan wala ibtun bil maisiri ana wasa da tata caca za a dinga yi ai yanzu ana cacan ko a waya sai a ce kiririn akwai abu kaza an karuwa duk wasikun nan da kuke gana wayoyin ku caca ne eh in an ga wannan ba za ka kamo sai a ce to ka sai coca cola a murmur akwai lamban da yake so in dai ka dauka za a ba kaza sai mutum ya duba don ya kwakule lamban zai sha coca cola to caca ne eh ba sannan kuma a ce ga wata caca ana yi a Lagos duk wanda ya huda mai kuɗi ne kullum aikin kenan tata to in kaga tata an koma ana yin ta alamun tayin kiyama war rabtun bil kabari za ga ana dukan babban ganga alamun tayin kiyama ne wala ma'ari wala ma'azifatu wala mazamiru eh dama wannan da zaman fade su wa mala'atun mahawijikum za a hana muku biyan bukatan ku zakatukum wa ra'aytumuha mugraman dama wannan mun faɗe kar ku lissafa wannan wa qutila al-buriu li yajiga al-amatu bi qatlihi sai a duba mutumin kirki a kashi domin a ji hauhi a dalilin sa kai mutum dubu haka za a dinga yi idan an duba wani babban malami ko wani mutumin kirki sai hada baki ya mutu idan aka yi kun ce ba mu yadda ba duk kuma aka yi ku haka za a dinga yi waye ne na kirkewa ne to yake na hada baki sai aka yi da kun yi magana a dalilin wannan kaza za a kai mutum dubu to alamun ta yin kiyama kenan ko ina dai in ba ku gane ba dai kurin fada hada fitina eh kaga hada fitina kenan yawwa ko ya gane ko alamun ta yin kiyama ne sannan kuma baya da wannan haila yau yawwa waƙata lafat a hawa'uhum soye-soyen zuciya zai bambanta alamun tayin kiyama wa saratil adawa fil abidi wasu kaɗi kyauta yana bawayi